السماوات والأرض وما قدمت ولا قدرت وهو على جمعهم إذا يشاء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعقوبه وخاتم الرسول والهادي والسلام وهذه الصراط المستقيم على آله وأكثر المسجد العظيم يا أهل المسجد الكريم والانتقال والمقابل وسألني بذنبه وسأستغفره رب اشرح لي صدري واغفر لي امري واعرف وسلم بذلك قلتم اللهم اكن نبيك ورسولك تعليما وتشريفا وتكريما وحقنا على المولود وتوحيدك لا تكون ربنا اعزنا بنا وبنا ولا يوفق بيتنا والنار ربنا اشفق عنا اولادنا والنور وما يوفق عنا والنور Alhamdulillah, muna godiya ga Allah, Subhanahu wa ta'ala, wanda ya ku samu sanin zagayo da wannan rana, da zagayo da wannan shekara, yau Allah ya kaddare mu kwana ɗari uku da hamsin da hudu, kamar a cikin ɗakin da ya so, da haka waɗanda Allah ya kaddare mu samun da shi lafiya, muna gode Allah Allah ta rana amfani a dinance da rubuce wanda kuma suka wani gari ba su lafiya Allah ba su lafiya wanda kuma suka yi zama zuwa mutiya Allah ya ba su bayan haka na mutane wannan zama muna yi shi ne ƙarƙashin karantarwa a Alƙur'ani a cikin watan Allah da alfarma watan da albarka duniyar mutunci da zamanin jahiliya wannan wata wata da kamar Allah ya girma girmawa da wannan girmawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mu a gare mu a musulunci wata ne na sassauta da duniya wata ne neman lafiya wata ne neman kusanci da Allah wata ne neman koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan wata matsayin shi ya kai da ya shigo sai an ɗauka da salama ya ɗaukaka mara ƙara ibada Allah da ya yi kuciya mulai idan aka ce an kai goma na ƙarshe kuma ta zama na kare masallaci wurin iskar don haka annabi ya faɗa mutunci wannan wata wata na musamman a duniyar jahiliya su kuma idan watan zamanin ya kama ba a yaki sannan ba a ce mutuncin mutum cikin wannan wata على أي حال يوجد وجه فيه الجنة والسنة ويسأل الوجه عن الله مطالب السنة يا إمام الله من السنة daga cikin matsalar wannan mata shi ne mazalla a yau salatu wasalam yana ba mu labari a cikin hadisin da abin ayyukan amfani da wajen amfani da yawarta annabi kuma salatu wasalam kara من صار رمضان ثم أصاب ستا من شوال كان كاختيار الدار الله المسلم مظاهر كل حياته جملة من لأرض الشرطة من الأرض sannan ya fi yadda wasu kwanaki kowa shi da baya ne a cikin watan shawwal kada ka siya misali za a rubuta mai azumin ya yi azumin duk duniya ko kuma ya azumin duk kullum kuma shekara ta yi bai yi ɗauke ba ba وعن سفيان رضي الله عنه Allah ya mai da dukkan aikin kwarai ana nunka lada goma ba ta hamun da ake da asibiri duk wata da aka yi ibada za a rubuta mutum lada wata goma wata tafi ayyamin amma kwanuka shidda ba da bayan wata bayan an sha ruwa tamamu sanati su kuma za a rubuta mutum a ranar cikon shekara ma'ana idan mutum ya yi azumin wata ramadan aka nuka mai lada goma ta yake ya azumci wata goma to an sauran wata biyu kenan su kuma idan mutum ya yi azumin kwana shida na sharwal ba kuma lalle ba ne a faro daga shidda na farko saboda ba azumi ranar sallah sannan ana so a bambanta ranar sallah ba wai an ce shirin shawwalin ba ka ce sai ka fara da ran sallah a'a cikin watan shawwal kadai aka san kai wannan abubuwa na kwana shidda saboda ni yana da abin da imam malik ya yi mata yace saboda kada waɗanda ba su da mabiya su riskar da kwanukan shawwal da wata ramadan a ɗauka cewa har yanzu wata ramadan bai kare ba waɗannan kwanukan da shida ya mutu ya rubuce su ta rubuta mai a ladar wata biyu tamamu tsare cikin shekara rawahu nisa'i imamu nisa'i ya rawaito na hadisi wannan su na hudu lamarin da imamu nisa'i ne وابن ماجه لابن ماجه وابن مطيبة لابن مطيبة وفي رواية للنسائي هيا أو تو رواية كمان والإمام الرسالي يروي كتابه مقيمة ابن مقيمة شرع صيام شهر رمضان بأشرة أشهر إن مسلم يعرف شفاء وتر رمضان زعم كامل هذا الوتر جوما وصيام ستة أيام ثم أقدم فاينا شدة بشهرين سلام كما لا الوتر فذلك صيام الفرد سلام كما كان شركة الأمر ومن رجل الأمراني إمام الطبراني أحمد بن حديث بإسناده جزاك الطبراني عن ابن عمر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجعل صحبتك بابا لقن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا ولم يعرف شوكا رمضان يبي يتوب فانا شد من شوال شوال حرج من قلوبه كيوم ولد امه زي ذلك ابن البينين ya koma kamar ranar da mahaifiya ta haife shi Allah shi an samu ya azurtar wannan wata a cikin a bisa tsari da ƙa'ida ta kansar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har yanzu dai daga cikin fallon wannan ramadan shi kuma na cewa sababu man kama walawa da imanin hatta ladan wanda ya azumi a cikin ya yi kyawun ramadan a cikin wata ramadan an abin horar da wanda ya zahu wani kala an kare daga sai shi abin horar ya dala ta fata gare shi ya ce kana da sunan lafiyar da sunan ma yi rajiyu mazaɓar da sunan ya zama yana kurai sauwa min ya da ramadana a cikin tsayuwar watan ramadana ma'ana idan mutum ya yi watan ramadana ya kama annabi na kwadai sauwa a cikin yin wasu ayyuka na nasu fili a cikin dare min gani an ya mawamin bi azirati amma ba da umarni na tsarantawa ba saboda kada ɗauka bayan azumin watan ramadana ko kuma wani abu na farilla sun mai kulu sannan manzo Allah yana kwadai sauwa da cewa man kama ramadana imanin wa saman mutum da kuma ba su ka zama ne zambi don mutumin da ya tsayo wata ramadan imanin don gaskata wa da abin da ake faɗi na lada da falla wani sabon da jiran sakamako a wurin allah gobe da kuma ba su ka zama ne zambi za a gama kamar duk abin da ya gabata na zuwa bane a rawar buhari da muslim imam buhari da muslim suka rubuta hadisi wa an abdurrahman bin awf har yanzu an kai daga abdurrahman da awf radiyallahu anhu kana أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان مظلة من إن شاء الله يا أم بشوك رمضان يبطله على الشهور إلى هذه إساس أكل الصوم والسلم فقال النبي يقول من قام رمضان إيمانا وإحسانا على الذي ظلمه كيوم وجه الأمور جو مسلم ده يسألوا أكثر وقت رمضان يأيوك عن الله تجري الشمال زي مثلك الرسول بين كما لا تماهي في هذا والنسائي قال هذا حقه والصواب أدل أكثر من ذكر الإمام النسائي أنه أن أبي هريرة بعد عبد لما جاء أو بقاء وفي رواية له هيا الأسود رواية إمام الشريف قال إن الله الله قد أجابتي فرد يا مرضانا يا فلن تأرضي وترمضت وترمضت لكم قيامه شكرا أن يتنين ولا كل جاوه قيامه ليأتي وترمضت فمن صامه وليأرض وترمضت وقامه ya yi kiyamun laili na tafi cikin dare ko da raka a jure ta raya daren za a rubuta ka mai kiyamun laili wanda ya haka imanin don karkata wa wani sabon da saurari sakamakon lara da Allah tare da min zunubi za a tsamo shi daga zunubai ne ka yi wani yin kuma ya koma kamar yadda ba ya sa shi wata ka ɗauki hadisi a cikin yin rubi bayani ya gabata a cikin hadisi da a cikin yin rubi ya waita cewa ba zai ta abubuwan mummune musulmi fiye da su babu wani bawa da mai imani da zai sallah cikin dare illa ka sallallahu alfa alfan wa hafi da aka fi nasu ba sai sai an rubuta mai lada dubu da ɗari biyar da kulli sajadatin a dukkan sajada guda wa bana lahu baitar fil janna kuma a gina mai ɗaki a cikin aljanna a cikin dukkan sajada guda kuma irin ɗakin min ya kuta mabara daga ya kuti mai ja da hutu kuma albabari ɗaki guda yana da ƙofa dubu sittin da kulle ɗakin da ya kafar ko kuma wata ƙofa akwai katanga min zahabin sirrin yari muwashanin da ya kuti an ƙawata da azar ya kuti kai falla ko tarabala shi ko falla ko tarabalan Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa ya yi razi da amon kusa da kuma siyamu kama kusa da kuma yin tsarko ya kuma masu imani an wajarta muku a zurkan watan ramadan kamar yadda aka wajarta mutane da suka gabace don haka alhamdulillah wani abu ne ba mu muka fara ba amma dai na mu kai fiya ita wadda ake ɗauka azumi daga bakin huro alfijiri a kare baki gaba huro alfijiri zuwa faɗuwar rana shi Allah mu abu ne wasu kuma suka ɗauki abu ne daga bakin hurowar rana zuwa faɗuwar rana wasu kuma suna ɗauka sai an yi awa ashirin da hudu na a yi buɗe baki amma alhamdulillah mu dai na ma'azu shi ne yadda aka sani gaba da huro alfijiri shi ke da su a kare baki idan rana ta faɗi kuma sai a buɗe baki وهذا شيء أظن أقول السلام وعلى أبي هريرة رضي الله عنه أن كلمة أبو هريرة جاء رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قيل أن شاء الله أن أبي هريرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأنت الرسول صلى الله عليه وسلم ذنبك سلامة دلالة أجل صام واحتسابا لزيادة تقبل الله gudunar da kuma suka da gudunar an gafarta mai a da ya gabatar da zurfai rawahul buhari da muslim imam buhari da muslim suka da suna wala bin da ibn rubi an gaba da karbu kai ibn rubi da Allahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam mai ila da insha Allah ya ce man sara ramadana wanda a rubuce wata ramadan wa arfa hududahu ya san dokokin wata ramadan wata haƙar ma yabbaki lahu kuma ya ya kiyaye abin da ya kamata ya kiyaye kafara a kafara ma tsaron duk abin da ya kamata da zubar an karkare da su rawahu ibn hibana ibn hibana ya rawaito hadisi wa nabi barata radiyallahu anhu an kaba ka abu huraira yadda Allah ta so daga yau an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matila abin sha Allah ya tura as-salawatu al-hamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadanu ila ramadana مكبرات ما بينهن إذا كل رجل كبائر رواه مسلم مزالا صلى الله عليه وسلم صلوا لي بغادرة أظهر لأثر المغرب عشاء الصباح والجمعة إلى الجمعة إن أكل ولى الجمعة أكل كانوا كان أصوى وتجوع ورمى لعنه أكل أصل وتر رمضان mutum ya kame ne kare ne ila ramadana zuwa wata ramadan mukaffiratun ma bai da hunna duk abin da a tsakanin sallah da sallah an karkare na zurbai duk abin da a tsakanin juma'a da juma'a na zurbai an karkare duk abin da a tsakanin ramadan zuwa wani ramadan an karkare ma bai da hunna abin da a tsakanin su na yi hukka amma da sharfi idan sun yi batul kama'iyo in an yi sarki manya manya zurbai والأمر المؤمرة أن كذلك أمر الأمورة الجمل تكفية بني سهيلة رضي الله عنه قال جاء رجل ولم جاء من قضاءة أن كبير بني قضاءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمسة وصمت رمضان وقمت وآتت الزكاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء رواه البزار ولم تكن إلى قليل ولا عيب وجل مرالا إذ يا عبد الله مرالا تفهم يتنيكم ناشي لبام مثل في الأرض وتاتك يا عبد الله kuma na ce da kai annabin Allah ne kuma na yi salloli biyar kuma na azumin wata Ramadan kuma na yi tsaye wata ramadan sannan za ba da zakka sai mazu ala ce in dai ka yi haka sai na da to man ma da alahara duk mutumin da ya mutu kan haka ka ne ne su dingina za a lissa wasu kan siddiƙai masu yawan gaskiya a wurin Allah irin mu'amman su sai da bakar a cikin muhammadawa irin mu'amman su sai da maryam a cikin mutar wasu gabata wasu hada'i kuma za a sa cikin tsawon shahidai رواه البزار وابن هزيمة بزار ويقول حديثي دك ابن هزيمة وابن هبان ابن هبان don haka wannan wata alfarma da ta kai Allah ba mu ikon kiyaye dokoki ne sannan wannan dokoki kamar da aka sani yana da sharuɗa mai yin azumin watan ramadan shine musulmi sharaɗin azumin watan ramadan shine annaqa'u min ad-dam bayan musulunci to kuma ya zama ta ƙarshe daga jinin haila kuma ya zama mutum ya balaga in mutum ya balaga azumin wata ramadan ya balace shi idan wata ramadan ya kama mutum ya ci balaga ko na mai ko wace azumin wata ramadan ya balace shi shaɗin azumi alkafu an shawar sai da tsadarewar farji shaɗin azumi shine mutum ya kame kai daga sha'awar guda biyu sha'awar baki da sha'awar gaban mutum waɗannan wurare guda biyu idan mutum ya kame su daga bakin hudu a cikin zuwa wannan rana shi ake cewa mai azumi don haka kuma daga cikin shaɗa azumi kamar yadda malamai suka ce sai sauwul amati eh sauwul hafati wanda shine azumin ammawa azumin ammawa shine kamewa daga barin ci da sha daga barin sha'awa ta gaba da mutum to wanda shi ake kira azumi na ammawa sai azumi ya hasawa shi ne mutum a alkafu ammala ya ammala ya ani mutum ya kame kai ne daga dukkan abin da bai gano ka ba duk abin da bai gano ka ba ba ruwan karshe yana can kana nan to shi ke kira kowar hafati sai kowar hafati da hafati sai azumin manya kuma manyan makusanta Allah shi ne alkafu an kulle masu yanzu duk abin da ba Allah ba to ba ruwan karshe kulillah sun ba zan mutu yau zai yi abu da zarar an ce Allah to da an ba koni an ba kowa da haka shi ake kira almin hafiz da hafiz Allah ta ƙarar samu koda na hassanan kuma na amma Allah ta mu kai lafiya wannan azumi ana yin shi idan an ga wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kumu ni ru'yatihi wa aqiru ni ru'yatihi ana yin azumi don ganin wata kuma ana aje azumi don ganin wata don haka a nan saboda hikima ta manzo Allah bai sai idara aikata ba a lir oyatu don ganin wata aka yin azumi kuma don ganin wata aka ajewa idan ka ce sai ka gani shi wanda an makaho ya zai yi azumi wanda a cikin kurkuku ya zai yi azumi wanda a duniya kudancin duniya ta nesa wanda ba azumi ba ko rana ba su gani balle wata ya za su yi azumi to don haka wanda arewa ta nesa ba su ganin rana ba su ganin wata sai dai saƙon hasken da kai gare su waɗanda a kudu ta nesa ba su ganin rana ba su ganin wata sai dai saƙon hasken da ya so to don haka sai annabi ya ce su lir'oyatu a yi azumi don ganin wata a aji azumi don ganin wata sannan kuma idan ka ɗauka ba ka ganin wata sai adali idan ka ce a yanzu ai babu adalai duniya sai a ce ba to babu wanda ka an san ma mata sai adali a ce waɗanda suka an san wata mata ba adalai ba ne. don haka waɗannan abubuwa kuskure ne mutum sai adalai sun kare a duniya a'a Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kalma cewa zaharar fasar sulbari wa bahar da za ka saba sayin nasu lirri da ba'arahun ba su ba'ala lalle Allah ya tabbatar cewa lalle barna da aika aika da aika na asha sun bayyana a bayan ƙasa da za ka kawar sabbin nasu na abin da zaman mutane ka tsoronsa lirri da ba'arahun ba su ba'ala amma shi ko Allah zai ɗanɗana ma sace satin sace to Allah ya yi mana wannan bala'i Allah kuma ya yi mana wannan damuwa to don haka mai ka mai haka ya ba fara abin da kuma zai fara gajiya don haka alhamdulillahi wannan wata mai alfarma a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da wani mutum zai zo ya jayayya da kai to ka ce masa ni mai azumi ne ni mai azumi ne ni mai azumi ne don haka a shayi alfarma wannan wata sannan manzo Allah ya ce duk mutumin da wata Ramadan ya riska bai yi aikin da Allah zai gafarta mishi ba to in yayi nesa kada Allah ya dawo da shi don haka dai ala ayi halin wata Ramadan wata ne mai tare albarka wanda duk yini guda sai Allah ya yanta mutum dubu saba'in daga shiga wuta waɗanda suka cancanci shiga wuta ma'ana sun aika laihin da zai sa su shiga wuta to amma sai Allah ya yanta dukkan yini mutum dubu saba'in idan kuma aka kai ƙarshen wata ramadan sai Allah tambayi mala'iku ya ce yau kwana nawa ce ya ubangiji yau azumi kaza ko a ce kwana talatin ko a ce ishirin da tara don haka idan aka kai ƙarshe sai manzo a sai Allah ya ce to mutum nawa aka yanta a cikin watan ramadan sai a ce dubu saba'in saba'in saba'in sau ishirin da tara ko kuma dubu saba'in saba'in sau talatin sai Allah ya ce to ko har yanzu yau yau ran sallah ku sai ku ƙara idan yau dubu saba'in saba'in sau talatin ko ko dubu saba'in saba'in sau ashirin da tara duka a ran na ranar ini kuma sai Allah ya ƙanta su a wannan saniya to a waye gari mutum bai ayyukan da Allah zai wayoyo shi a gama da shi ba a cikin wannan wata mai alfarma to lallai mutum in yayi ta annabi ya cika da Allah ya dawo shi to don haka muna fata Allah tsaye da mu bisa ga hanya ta ƙwarai Allah shi arzuta mu kiyaye alfarma wannan wata mai tarin albarka da haka wannan wata alfarma sai ba su da iyaka waɗanda Allah ya yi mafura waɗanda Allah ya yi mashuni waɗanda Allah ya mai inuwar da wani zai shiga to sassauta mu bayan Allah annabi rahama na cewa arrahimuna yarhamuhur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama arrahimuna masu jin kai yarhamuhur rahmanu sarki mai rahama yana gama su da rahama irhamu man fil ardi ku tausaya ma waɗanda a bayan ƙasa yarhamkum man fis sama waɗanda a cikin sama su ne malakun Allah sai su jin kai gare ku ma'ana su yi muku addu'a samu rahama idan suka yi addu'a addu'a su amsa ce da zarar sun muku addu'a kuna masu tausan bayan Allah masu jin kai ga bayan Allah suka yi addu'a Allah waɗanda suke masu jin kai Allah kan lulluɓe su da rahama shi ke sai Allah shi to an amsa don addu'an mala'iku ba ta wadu a ƙasa umarni ne na Allah shi ya ba su dama su yi don haka Allah na cewa wallazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu Allah shine mai jinƙai gare ku ko mala'iku suna addu'a na Allah ya jinƙai gare ku don haka a masu jinƙai waɗanda Allah masura muna kira gare ku da ku ji tsoron Allah ku diba cikin dubu Allah ya bambanta ku kada mutum ya ɗana bakanai ya ce watan ramadan ya kama wanda ko ni kai yanka tsada sai an saye don haka yanzu bari ka tanke ba kanka ka sa tsada mai yawa idan Allah ta shi mayan mar dan adam martani mutum bai san inda Allah zai mai mai ba Allah na iya baka dama ka samu dukiyar mai yawa sai ka gama tarawa ta kukunta al'umma da kukunta bayan Allah ka tai wata rana a ɗauke ɗanka ko ɗiyarka ko matarka a ce sai ka kawo dubu kaza ko miliyan kaza ba makawa ka dunkule kayan ka miƙa musu me ya haifa ma wannan baka tausaya ma bayan Allah ba ka tara dukiyar bayan Allah Allah turo wasu daga cikin bayan Allah suka anshe dukiyar da aka kuntuta ma bayan Allah don haka idan aka tausaya ma bayan Allah shi ke da sai Allah ya kawo rahama min da rahama ita don haka masu hannu da shuni Allah ba su ikon taimakawa don haka wannan wata dinari guda ya yi ƙarfin ya kai dinari dubu da ɗari biyar naira guda a cikin watan ramadan ta kai naira dubu da ɗari biyar don haka kohi guda na ruwan sha ya kai kohi dubu da ɗari biyar don haka duk abin da ka ba a cikin wannan wata za a lauka ma dubu ɗaya da ɗari biyar in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama allah shi ba mu ikon kamantawa in mutum bai da ko anini bai da anini bai da aniya to kai ma allah bai haramta ma abin da za ka taimaka mutane ba shi kenan fakatihi hayar da a watan ka yi al'ummar bayan Allah addu'a Allah ya hore musu shi kenan cikin addu'a ka kana cikin masu yin addu'a ga al'umma da Muhammadu kai kuma sai a sa ma wani muƙami da wata martaba da wani matsayi kuma sai ka zama cikin sahun manyan bayan Allah manyan bayan manyan al'umma da Muhammadu ba ka cewa ba ka da wanda za don haka Allah shi ba ta ikon kamanta kuma Allah shi ba ta ikon sannan na biyu a kira na ƙarshe shi ne ina kira ga 'yan kwaikwayon tafsiri mu annan ma'ana 'yan koyon tafsiri har yanzu duk wanda ya ɗauko alƙur'ani ya sa gaba ne ko dai ɗauko imamu jalaleni ko ɗauko littafin rabin alhani ko kuma ya ɗauko ibn kasiri ko kuma ya ɗauko tafsirin ibn abbas ko kuma ya ɗauko duk irin littafin da ya ɗauko wa ya sa gaba to ya sani wannan koyon mai tafsiri ne kai ba mai tafsiri ba an riga an rubuta fassara mai littafi ya rubuta fassara kai abin da ka gani ne za ka karantawa na rubuce to abin da ya rage a ji tsoron Allah kar a sasa zuciya wurin fassarawa mai littafi ya fassara wanda ya fassara ka canza mai ra'ayi a ce a cikin littafin wani alhali shi wanan ba haka ya faɗi ba son zuciyarka ne ka ce wani ya ce alhali shi ba ce ce ba sannan shi wannan littafi alhamdulillah a Allah ne ya bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ya rasulullahi mun saukar ma da littafi na alqur'ani litubayyana lin-nasi don ka bayyana ma mutane ma nuzila ilayhim abinda an ka saukar musu ashe tun da an ka ce annabi ya yi bayani kenan ba karantawa ɗaya aka so a yi gundarin baƙi ba a ba ni gishiri in baka manda a akwai wani bayani da aka nema tun Allah ya ce litubayyana linnasi don a wa mutane bayani to a ce in an kai kai mai bayani ka sani in ka yi daidai kana cikin magada annabi wanda manzo Allah ke cewa al-ulama warasul anbiya malamai su ne magada annabawa idan kuma ka sa son zuciya to ka shigar da wani abu wanda bai dace ba rabonka ka shiga cikin aya da ke cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun innal ladina yaktumuna ma anzalna kaga ba su koyi abin da muka saukar ma'ana koyi abin da aka saukar gashi ka karanta an baka amana ka faɗi tsakani da Allah wurin bayyanawa sai ka bayyana da saɓanin abin da ya kamata to kada cikin masu koyewa ka bayyana ba ka wa'i daidai ba to ke nan ba ka bayyana ba ke nan to wanda ko ke koyi abin da Allah ya saukar min al-bayyinati na al-qur'ani ko ayat al-qur'ani wal huda da shiriyar da take ciki shine sunna annabi Muhammad ulaika yal'anuhum Allah waɗannan mutane Allah ya riga ya tsine musu wa yal'anuhum Allah nuna kun mala'iku Allah sun tsine musu to wanda duk Allah ya tsine ma ai tsinuwa ba kai a ce Allah ya tsine mutum ba kuma abin da zai ja ma tsinuwa a wurin Allah wakilta annabi Muhammad ne ba kai ka hau ku da annabi Muhammad Allah ne ya bada umarni a karanta annabi ya bada umarni ya faɗaitar a karanta sannan sauran malamai na kwarai na gargadi suka ce a karanta to wurin karantawa sai ka ɓoye ɓoyewa wurin canza ma'ana to kana cikin waɗanda Allah ya tsine ma ka ɗauki kuɗe da annabi Muhammadu ka kawo son zuciya ka aza bisa gare ta Allah shi ba mu ikon kamantawa Allah shi ba mu ikon kanje zukatanmu daga fassara baki ba yanda Allah subhanahu wa ta'ala faɗi ba kuma Allah ya sa mu isar da sako daidai wanda aka umarci a yi Allah ya sa kuma zukata su amsa daidai wanda Allah ya umarci amsa Allah ba mu ikon aiki da abin da muka karantawa kada ya zama amilatun nasilatun tusla narin hamilatan kada zan mutum yayi aiki yayi aiki ya wahala a ƙarshe a ce wata akai wal iyad billahi wahala ba ta yi ba aiki ba ta yi ba in dai ta zama amilatun nasilatun tusla narin ayi aiki a wahala a kowa ƙarshe a gauta wannan kalma sai dai umar radiyallahu ta'ala anhu ya ɗauke wani wani malamin kiristanci yana ta addu'a yana ta aiki ya duwa ya yi duwa jage jage sai ya kuka ya yi kuka ya share hawaye ya ce amilatun nasibatun tukula narin hamiyatu ga aiki ana yi tu'u iyakai ga ihlasi na yi don allan da ya ce a yi amma babban matsala ba bisa godadin da an kace a yi ba addinin nan ya riga ya wuce addinona Allah shi ne ke saukar da addini zuwa lokaci kaza sannan kuma in lokaci kaza sai a kawo wani a shahi wancan saboda jarabta imanin mutane sannan idan aka ɗau lokaci kuma a kawo wani a ce wancan an janye to sai a kawo addini annabi Muhammad aka janye waɗancan addinonan sai kai tsayin gwanin jaki kace kai kana nan bisa addini annabi Musa ko annabi Isa ba za ka iya canzawa ba ai inda Allah yana son yana son wani addini ba wancan na Musa ko na Isa ba ai da sai ya kawo tun da farko a kawo na Isa sai a bashi ko kuma inda na Muhammad aka zo sai a kawo shi a bashi ba sai an kawo na Musa ko na Isa ba a'a Allah shine fa'alul lima yuridu Allah shine mai aikata abin da ya ga dama la yasalu amma yasalu ko ba a ce ma Allah dan mi kai kaza don haka wannan dama Allah ce ya saukar da wani addini ya shahe wani addini babu da hurin ce ma Allah dan mi mu dai aikin musulmi na wa dana mun jiya mun yadda ko mun sallama Allah subhanahu wa ta'ala kamata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض ما شاء الله
وأنه ما يشاء. ومن آياته خلق السماوات والأرض
Allah subhanahu wata'ala na cewa wa min ayatihi yana daga ayoyi na Allah na sanar da mutane ƙurra da sanar da mutane ƙaita ta Allah da sanar da mutane iko na Allah kalbu samawati halittar waɗanda farmai wal arli da kasai wa ma basa fihi ma da abin da Allah ya tsaitsaita a cikin sama da ƙasa min dabbatin na dabbobi da kararhaki farraka wa nasara ya rarraba kuma ya watsa wa huwa kullu ma yusibu al ardi shine duk abin da kararhe a bayan kasa minan nasi wa gairi mutane ne ko ko dabbobi ko aljanu ko malaiku ko kwari ko tsuntsaye duk abin da a bayan kasa ko da tsakanin sama da kasa to shi ma yana daga cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa shi Allah qadirun maliko ne ala jam'ihim bi tattara su lil hashari don taron alkiyama idza ya sha'u tadda ya ga dama don haka ba a ce ma Allah ya shirye ta ta alkiyama an gashi faraka faraka jami'ar ka'aba
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فرق جميع الكائنات Allah ya rarraba halittu a bayan ƙasa ومتى شاء a wani shar kuma ya ɗaiɗaita su ومتى شاء duk دعا wanda Allah ya ga dama kuma zai tara su wuri guda وهو قادر على جميع Allah mai iko ne zai tsara halitta wani guda بينما أحدهم في مسجد مصر bai na a haɗo fi masjid misra wata rana ina huɗu ba a masallacin juma'a ta ƙasar masar من جانب الأزهر a cikin masallacin jami'atul arha وإنه فيه sai ga wani mutumin rasha الذين في الصفينة wanda ya hau jirgin ruwa
ودار في الصلاة ya yi yawo a cikin sarari في الآثار a cikin sasanni قبل داع gashi ya gano قبل المقربون sai masal- sai masallata suka nema al-musalluna mai waɗanda ka sallah tare da ni ɗalibar sai sun ka nemi a a takallama in yi magana a cikin wannan abin da ya faru hurba ce a cikin hurba da na karanta wa mutanen jami'a sai nace a- Allah madaukin sarki yana cewa ya ma sharar jinni wa linsi in istaqatu an tanfudu min aqali samawati wa ardi fanfudu la tanfudu illa bi sultan wata aya kuma yusal wata aya kuma tana cewa yusal alaikum aswabun min narin wal hadun fala tantasiran to wannan shine abin da ya auku wai Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ma'ashar jinni ya ku mutanen aljanu wal insi da taron ɗan adam in mu in kun samu dama an tabbubu min qali samawati quranu safannin sammai wal ardi quranu qasai tabbubu to ku tafi ma'ana anan Allah bai hana ba yawwa tabbubu ku tafi amma mutunta Allah ya kawo sharri amma haka sani mutum bai iya ratsa sammai ko kasai ya yi wa da ya ga dama illa bi sultani sai an ba shi dama nan wani abu wanda ya biyo guda biyu shehu ya ce a nan a cikin wata fafura a wani wuri nashi ya ce illa bi sultanin sai da ilimi sai masu ilimin kimiyya suka samu shigowa suka yi jirgin kumbo suka san kuma Allah ya ba su dama saboda an samu sultani shine hujja dama an samu ilimi wani lokacin da mutanen mutanen faransa da mutanen amerika suka tambayi malamai suna ce musu muna son mu je duniyar wata menene magana mi za ka ce muna sai shehu ya ce musu ai akwai dama a zo duk mutumin da yake son ya zo duniya wata Allah bai ce ba a zuwa ba amma illa bi sultanin kuna da ilimi na sanin yadda za ku ku zo lahiya ku dawo lahiya in kuna da wannan ilimi ku tayi Allah bai haramta ba to daga wannan rana ce suka ce min ma eh, Shehu Shehu Ibrahim Shehu Islam aka naɗa mishi kambi suka rata mai ga wuya aka ɗauke shi hoto aka nuna ma duniya a matsayin shawar islami nan hujja ce ga waɗanda ka cewa wai yan ɗariƙa su da ƙirƙiro ɗan wazi ba su ƙirƙiro ce mu shawar ibrahim shawar islami to duk duniya ta faɗi wannan ba naɗin ɗan wazi ba ba ne sannan mutanen jami'atul azhar nan ga shi na faɗin cewa shi ne wanda yana huɗu ba a masallacin azhar inda ƙarya ce bai yi muku hudu ba a masallacin jami'atul azhar ba da wannan abin da ya rubuta cikin littafi da wani ya yi mai raddi ya ce a ƙarya ne bai yi wannan hudu ba a masallacin jami'ar azhar ba cika baki ne kawai kaga abin bai yi ba har yanzu a samu raddi ga wani ba don haka ake na abin ya tabbata to idan aka ci shawar islam shawar ibrahim ya zo ya yi hudu ba a masallacin jami'atul azhar wanda a duniyar da sadda take jami'a babu wata makaranta a duk duniya wacce kai kamar ta ko a ilimin zamani ko kuma a ilimin arabiya don haka babu wata makaranta da ta kai jami'atul azhar don ita an makarantar farko wacce ya da ilimi a duniya ko da yanzu akwai wata wacce hita to wacce ne ta riga to a wancan lokacin sai ba shine wanda ya hudu ba a jami'atul azhar yana matsayin bako sun yadda shine halifa wanda shi sarkin musulmi idan ya zagaya a wuri to shi baya bakunta halifatul am ma'ana halifatul am wanda a sarkin musulmi mutlaki duk duniya shi a sarkin musulmi idan ya zagaya duk inda ya zo idan juma'a ta kama shi to zai yi juma'a a wannan gari to jami'atul arwar sun yadda shehu ibrahim shine alhalifatul am a wannan lokaci don haka suka ba shi dama ya musu juma'a kuma wani bai ce don ni ba don haka idan mun samu wasu mutane kaddar Allah ta aike suna haɗin wasu kalmomi su sani za su sai mu kansu aibi ne da ci baya na يقول عليكم أشواط من نار idan ba a san za a zo lahiya a dawo lahiya ba me zai biyo baya kamar yadda aljanu suke zuwa sama su yi tsauriya su hau wannan ya taka wannan wannan ya taka wannan suna nuna su sai su taso ji to sai Allah ta tuka waɗannan yursal alaikum aswabun min nar za a aiko musu da kankashe na wuta wani hasin da zangaci ƙonanne mai gani وهذا هو الذي وقع to wannan abin wanda aka ambata shiwarun lillahi tarbi na wuta huwa allazi yaqa shi a kuka wannan jirgi na ruwa wanda wanda mutumin lafiya ya hau السفينة التي daratul balai wannan jirgin ruwa ta cewa cikin sasanin duniya يرجوها حروبة ta dawo ƙonanna marukatar jawani gehe da gehe na su an babbake shi وقوة من عطار الحرب an an babbake saboda gurabun ƙorewa ta wuta وأول سفينة قالت هي كانت سماوات الأرض سفينة الرسل farkon jirgin da ta tashi zuwa sasannin sama shine a jirgin ruwa na mutanen rasha اسمها في لغة rufiya sultan السلطان sai suka yi tawakkuli da kalmar da Allah ya faɗi saboda su samu dama kuma Allah ya ba su dama da suka kera jirgin sama su mutanen rasha da za su yi a sama duniyar wata sai suka da jirgin sura sultan saboda Allah ya ce la tabquduna illa bi sultan ba za ku samu zuwa sama ba sai ko hau abin da ake kira sultan to sai suka yi jirgin sura sultan sai suka samu dama ta haya وقلت لهم sai suka mutu
والله wani تبارك وتعالى يقول والله تبارك وتعالى يقول sai ce ba Allah ta baraka wa ta'ala na cewa karɓa samawati wal ardi yana daga ayoyin Allah halitta sammai da ƙasai wa ma basa fihi ma da abin da Allah ya daidaita a cikin bayan ƙasa a cikin sam- sasannin sammai na abin da ke rere wa huwa ala jami'in idza sha'a qadirun kuma Allah mai iko ne ya kawo sabu da ya ga dama kasa ba Allah ya daidaita halittu da yawa a cikin sasannin sama Allah ya daidaita halittu da yawa a cikin bayan ƙasa jama'a kuma duk sanda Allah ya ga dama zai tara suri guda don Allah mai iko da akan haka Allah ya ɗauki sarki na cewa hatta idan aratul ardu rufaha wa zayyana wa zanna ahluha annahu qadiru alaiha atayha amruna laylan aw nahara bada annaha hasidan ka lam tagad bil amis wai idan ita mutanen duniya suka shagaltu da harkar ta duniya a ahabatul ardu rufaha kasar duniya aka gine ta ta ƙawata wa bayyana ta cikin ado wa zan ahalwa a nan alƙarin alaiha sai mutanen 'yan duniya suka kai suna ganin lalle yanzu kan ai wa ma azun da sa'a ta ƙari mata ai da yanzu ba maganar mutuwa mu ka yanzu zahaba sai a ta anni maganar cin maganar talauci maganar damuwa maganar bakin ciki an wuce to in an ka cimma wannan mutumin yana ganin ai ba a komi lahira a sai ha amruna lailan al'amarin mu ma'ana umarnin mu ta kiyama zai zo lailan ko dare aw naharan ko da rana fa da Allah hafidan mu mai da kafar duniya girbabba ka Allah ta gare bil amsi kamar jiya ba ita bace to kamar yadda muke yanzu idan aka bibi yanayin da gudana cikin duniya yanzu kaɗan ya rage don idan aka kasa duniya kashi goma to kashi tara sun tafi a cikin ganin ba a komi lahira don in mu- in mutum ya san in ya zo lahira akwai mummunan sakamako in ya aikata aiki na asha wallahi wani abin mutum ko da wasu ba zai yi shi ba amma idan mutum yana gani a yana da wani abu wanda ya gani ko ko Allah bai ya kama shi ko kuma Allah bai mai komi shi ya zama shafaffe da mai to sai ya aikata abin da ya ga dama eh an ce Allah ana jin tsoron Allah a jin tsoron Allah kada ka ce kai to Allah duk wannan tatsuniya ce ga tana ce to dama ita an matsala saboda inna Allah la yurmi lizalimi Allah yana ma azzalimi tarala hatta idza ahabahu lam yablutu duk lokacin da an ka janye ki tarala Allah ya danki mai zalunci lam yablutu ba zai kuce ni Allah ba daga ran nan kuma in mutum ya kururuwar duniya Allah ba zai saurara mishi ba amma in mutum yana cikin lulluwa ba a kama shi ba ya ga abin da yake na ta'addanci ko zalunci ko cuta ya dace ya bari ya tuba to Allah zai karɓi tuba sai amma da bakin ran da mutum ya kwada cikin tarkon Allah to ko mutum ya tuba tuba ba za ta yi amfani ba
قلت قلت لك الشيخ بعد ظهور هذه الموجزة bayan bayyanar wannan mu'jiza ta dawo jirgin mutane za su ƙonanne لا أتوقع منه إلا أن يؤمنوا بالله ni ba ni saurarin ko ni ga mutane za su kai da su imani da Allah don abin da Allah ya faɗi ya bayyana gare su أو قرب على ko توبة ko in ba su yi haka ba ko halaka suna kusa gare su وأما محاولتهم الوصول ila kamar ko ko amma abin da suka nema na kaiwa ga wata والاستقرار فيه ko kuma zama cikin wata والخلود فيه ko kuma samun sauka ga wata kawai متمكنين mutamakkili da suna masu samun dama وهذا ما لا يكون wannan abu ne wanda ba zai tabbata ba إلا بطاعة الله sai an ma Allah biyayya لا يصلون إلى هذه الله ba za mu kai ga wannan matuƙa ba abada har abada استقرارها har jiya ta fi shauka wannan hudu ba كان يعرض amerika mutanen amerika sun nemi haka وفجروا amma sun ga kaɗe sun karazana aila kuma na'am wa ma asabukum min musibatin وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
wa ma asabukum Allah ce abin da ya shahe ku min musibatin ta wata jarabtawa bari yakin jarabtawa wata jatin ko tsanani ko na bari ko talauci ko wajen ciki ko rashin lafiya ko mai kama da haka me ya kawo shi Allah ce fadin ma kasabat aydikum abinda hannuwa kuke ta tsorota kasabtum min az-zunubi abinda kuka aikata na zunubai wa yafu an kasirin kuma Allah yana yahi mai yawa kullu ma asaba al-insana duk abinda dan adam ya gama da shi fa min bali zunubihi yana daga kohar da ya buɗa ta zunubai ne ma annallaha tare da shi Allah subhanahu wataala ya ko an kafirin yana yaye mayawarta duk wanda ka gani shi yasa an karin magana ka cewa dubun wane ta cika dubun wane ta cika ma'ana ya yi ɗari ya yi biyu ya yi uku har ya yi ɗari tara saba'in da tara ran da ya ta buran nan an kashin mai to kaga ashe ɗan adam ma ya san ana ma ɗan adam ta lala ran da aka kan a ce dubu na ta karan nan to don haka abin da Allah ka yayewa shi ya fi yawa daga wanda aka kama wa a ru'iyar jirwa an gar wani miki fiyar aliyu da bin dalibin ga hannun sai da ali kira da ma haza aka ce mishi ya wannan abu ya faru na wannan tango ga jikinka kala haza min ma kasa bal yadiya ko kuma yadayya wannan yana daga a cikin abin da dama ta ta gabatar wala ku an kafirin kuma Allah yana yaye mayarauta don haka ma'ana wannan abu da gani wannan yi da dai ga Allah Allah ya kaddare da haɗo da wannan jarutawa don ɗaya a yaye min a gafarta min abin da aikata dama malamai suna cewa wa man karkara bihi jawa'a wa man karkara da fa alaihi nawaibu fa in ma li mahawul zambi aw yaqrubu wanda ya ga wasu abubuwa na matsaloli sun jeratu ya gamu da wannan matsala yau ya gamu da wannan matsala gobe to ɗayan biyu imma da rabin zambi a imma da mahawar zambi ko dai Allah yana nuni ya yi wasu zubbai aw rabin zubabin ko ko Allah yana nuni daga wata daraja ta shi to shi ke sai a jarabta shi a gama shi da wata jarabtawa to Allah ya yi mana alfama annabi wa ma antum min mu'jizatil ardi ku sani ku bayan Allah masu aikata alka na asha Allah yana muku talala ba wai kun gaji da Allah bane daga ya kama ku ba ku kun kuna hu balle ku kuce ma Allah a'a Allah ne ka yi talala don a yi hankali a dawo a tuba an yanzu misali da aka aikata ayyuka na asha in Allah ya ga dama ta kai muna ganin muna da wani mataki da muka ɗauka yau da Allah ya ɗauke ruwan sama mun gama aiki in Allah ya ga dama iskan da muka shaida muna ganin yadda aka iska yau ya yamma gobe da ya gama wata ran ya kudu wata ran ya arewa to Allah wata na'ura a akwai can mai turo iska nan ko ya gabas ko ya mu ko ya kudu ko ya arewa a Allah nan dai ne to idan Allah ne ya rike iska ne wanda muka shaida ne rage a kowa ta da aiki don haka Allah na da hanyoyin da zai kama kowa amma Allah ya mura talala ne a cikin wai abu an kasirin Allah yana yahiya daga abu mai yawa wa ma antum mu'tazina kun ba mun gadi da Allah bane kuma ba mu kuce na Allah Allah ne bai tashi kamawa ba Allah shi rahim وما لكم وما لكم باكو da wani min dunin lahi in ba Allah ba min waliyin madibinci wala nasirin ko mai taimako da zai kare ku daga azaba Allah na hawan ayyuka na ashe da aka yi ba dare ba rana ba mu da wani madibinci da zai kare mu ga Allah rangwame da ne kawai na Allah a cikin wani abu an kafirin to yace aka wani cikinta
ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ومن آياته هل ينزل ومن آياته هنا لك آية سنين قرلة الله لسنين كأيتة الله دلت عندك تهيا سنين إيكو الله لسنين كأيتة الله لسنين سامو الله الجواري ما سبور السنوة مين عليه السفور الجلاجي وأنا الجلاجي لك يا وسنوة nan ana ba da misali da jiragen da to amma zai jura ba da ma'anar da aka nema ga jiragen yanzu a waɗannan gu- jirage suna gudu tarba cikin gu- gu- gulabe kal alami in ka hango jirgin ruwa yana tafiya kamar mulmulallen dutse ai kal jibali fil izami kamar ƙaton dutse a cikin girma in ya sha in Allah ya ga dama yuskirin riyaha sai ya zaune da iskan da ka kaɗa wannan jirgin sai ya lallana rawa kida sai su yi janicit ba su motsa ba gaba baya kuma ga a tsakiyar teku abin da ɗala jiragen ruwa da kafin a samu wayewa da cigaba shi kenan sai idan aka jawo jirgin ruwa za a tafiya wani wuri sai a diba ina iska ka yi sai a ƙulla wani tamfal kamar tuta amma mai hawace guda biyu a kara hawace guda ta a kai a ɗamre guda na a kai a ɗamre idan iska ya shigo sai yana bugun wannan tamfalin sai yana tura shi sai a tafi duk inda za a iyakar direba na jirgin ruwa ya saita shi ya kada kai ne dama ya kada kai ne hagu yana kwana da shi to wannan aidiya da an ga gano ashe iska ne ka tafi da jirgin ruwa shi ke sai aka kirkiro fanka wadda ka tafi da jirgin sama wadda ka rasa sasannin sama aka kirkiro fanka wadda ka injini mai busa ruwa utu-utu wanda wanda aka ɗamrawa iskan in ya busa ruwa sai ya tunkuɗa jirgin ya gaba don haka har yanzu dai iskan nan shi ne Allah ka amfani shi ne turawa ka amfani da shi a sai iskan yana tafiya da jirage to amma in ya sha in Allah ya ga dama yuskinar riyaha waɗannan iskokin ko na tawhon ɗin ne ko na fanka ne ko na busa injini ne in Allah ya ga dama sai ya zaunar da iskan ƙif ya ƙi motsawa fa lallarawa kida sai su zama su yi dinkin sawadita ka yi wuri guda latarri ba dagawa ala zahari a bayan teku to an sana a bayan teku ba gabas bayan ba kudu ba arewa in ma ku zuri gare ku na abinci kun canye me ya rage tafiya lahira to amma saboda farar Allah sai Allah ya bari ana samun dama ana tafiya a dai a dai lafiya a dawo lafiya illan nadira sai nadiri waɗanda Allah ya gwada mu wata aya innal ayatu wallahi akwai ayoyi fi zalikal mazkuri a cikin wannan abin ambato li kulli sabbirin ga dukkan bawa mai jimin tsawa ya bi al'ayat Allah shakurin mai godiya wa an wannan mutum almuminu yasbiru fi shiddatin mai imani daga hakuri a cikin tsanani wa yashkuru rahal kuma ya godiya in ya samu wadata أو يبيئهن أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير aw yuzibhunna ko kuma shi Allah subhanahu wataala in ya ga dama bai zannar da iskan ba ya bari iskan yana tafiya amma yuzibhunna ya halakar da waɗannan jirage in ya ga dama yugurquhunna bi asfirri ya nubar da su da iska mai ƙarfi da ahalihinna da mutanen cikin jiragen bima kasabu me ya haifa haka abinda daman mutane ne ka tsoronsa mina zunubi na zunubai wani abu an kafirin amma Allah yana yaye mayarauta sai ka ga wasu ma ne an tashi sai an zo tsakiyar teku cikin jirgin ruwa a can ne za a zama a yi ma'alla gadirga a tace a sha giya a yare yare aiki da kiɗe ta kai tsakiyar teku ko kuma sai an hau jirgin sama ya kai ya yi lebur sannan ne za a buɗe kiɗe-kiɗe da raye-raye Allah sau duwar Allah zai yaɗe to Allah shi ya mu Allah da ya ce wai abu an gafire yana rambamin mayawarta fala yi burdu alahu bai nutsawwa wai don tarara a kuma kafin zuwa lahira to ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ah, waɗanda an ga kama an ka rutsar da su cikin ruwa ko waɗanda an ka kiwon ga jirgin sama ko waɗanda an ka kirashin ga jirgin ƙasa to duk waɗannan mutane ya alamun lazina jari na fi ayatina waɗanda ka jayayya da ayoyin Allah ma'ana kafirai ya alamu za su gano malahun min mahisin ba su da inda za su kuce ma Allah don haka kowa yana riƙe ga hannun ikon Allah subhanahu wata'ala ashe dai dole ka ko zanne kike wata rana sai ka zo kasuwar daji wata rana sai ka zo dauran wata rana sai ka zo kano wata rana sai ka zo gona ala ayi halin sai ka yi yawo cikin kurra ta Allah wanda za ka gano in Allah bai ga dama ba sai ya gama ka da matsala to kuma wuce ta ko lokaci ne to akai kashin ku
فما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون
wannan wannan cikin والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون Ah, Allah subhanahu wa ta'ala ce waɗanda suke masu yin Allah kangara za su gan- za su gano malahun min mahisi ba su da inda za su bauɗe ma Allah subhanahu wa ta'ala fa ma utitu min shay'in abinda aka ba ku na wani abu asasin tarkace ko jin daɗin duniya ko heguna ko gidaje ko motoci ko mai kama da haka fa mata'ul hayatid duniya dukkan waɗannan jin daɗi ne na rayuwar duniya wa ma inda layi abinda Allah ya aje wuri ne mina sawa da na lada hairun shi ya fi wanda aka ba ku nan duniya wa abuka kuma shi ne madawwami lillazina amanu amma na masu imani ne wa ala rabbihim yatawakkaluna masu dogara ga Allah wallazina yatrabuna kaba'ira al-ithmi masu nisantar manya manyan zunubai wala fawahish masu nisanta alfasha mujibatul hududi sune abinda ka wajabta a mutum haddi an min adabin bari alal kulli yana daga sashi adabta yana daga bari adabta sashi akan dukka inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukin sarki wa ada ibadahu salihina ya alƙawarta ba salihan bayi wa hum alladhina amanu sune masu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna masu dogara ga Allah wa tawakkulu ala thiqatil qalbi abin da ake kira dogara ga Allah amincewa zuciya billahi da abin da a wurin Allah ka yadda da cewa abin da a wurin Allah ya yi abin da a cikin aljihunka dogara da abin da a wurin Allah ya yi dogara da abin da a gare ka ko banki ko bankare don haka ita ake kira dogara da Allah don abin da a gare ka ba mamaki sai ka sai ka ɗauko to shi Allah yana nan sai ya baka damar zuwa sai ya baka damar ɗaukowar sai ya baka damar ka amfana amma in ka dogara da Allah Allah shine mai motsa ka a cikin halin tafiya ko dawowa shi ne mai zaune da kai in za ka zauna don haka ashe allah ya yi kuma da abin da ka mallaka Barka Allah wa rahmatuhu. Shin ka da
صدق الله العظيم